بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في الش... من في السماء قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى يقول قل يا رسول الله sallallahu alaihi wasallam ka faɗa li ahli makkata ga mutanen makka wannan magana su aka fara fuskanta da ita amma magana ce wadda ake yin ta duk wani kafiri ma duk wani mai musun Allah subhanahu wataala ko wanda bai yadda ya bauta wa Allah ba ce ne da su ara ayatu ku bani labari abiru ne ku bani labari in ahazallahu sam'akum da a ce ubangiji subhanahu wataala zai rike jinku asammakum ya mai da ku kuramu wa asarakum ya rike gannanku a amakum ma'ana ya mai da ku makafi wa hatama ala qulubikum sannan kuma daba'a ya yimki bisa zakatanku fala ta'rifuna shay'an ya zamo gaba daya ba kwa iya gane komai ya zama kuka dawo ba kwa iya gane komai manilahu gairullah ya ce kun bi wani ubangiji ne daban ba Allah ba da zai iya dawo muku da wannan ganin nan akwai wanda ya ma ba wanda ya ma Allah ne ya baka Allah ne ya ma kunnan nan akwai wanda ya ma Allah ne zukata da suke hankalta abubuwa suke gane abubuwa waye ma Allah tabaraka wa ta'ala wa a to shi yasa idan da Allah zai karbe wayannan akwai wanda yake da ma ba wanda yake da akwai wanda ya rasa ganin ba abinda ba a kashe ba akan ya dawo amma bai dawo da Allah bai dawo da shi ba akwai wanda ya rasa jin ba abin da bai kashe ba akan Allah a dawo da ganin amma ina ko a dawo da jin amma bai dawo ba shi yasa ai wannan kada ya kamata ko ya wajaba a ce dan adam ya san Allah haza wannan tanazzul min Allah subhanahu wataala tanazzuli ne daga ubangiji subhanahu wataala li kuffari makka ga kafiran makka li qamatul hujjati alayhi dan sai da hujja akan su qabla azim kafin a ce ya rike su kafin a ce ya rike su wato idan ya rike idan Allah subhanahu wata'ala ya rike kunnuwanku da gannanku kuma ya yimke bisa zukatanku ya yimke bisa zukatanku almuradu bil qulubi alqul abinda ake nufi da zukatan anan ana nufin hankula ai azhaba uqulakum ai ubangiji ya tafi da hankulanku masayyar kun kalba hayi ya mai da ku kamar dabbobi fala taqiluna shay'an ya zama ba ku iya fahimta komai ya za ku yi akwai wanda zai da muku da shi ina unzur duba kaifa nusarrifu layat irin yadda muke bayyana ayoyi ha za ta ajibu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan ana ba da mamaki ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa rasulullah ga ai kafiran nan da basu ba da gaskiya ba abin ya isa abin mamaki in adam itibari da gashi isnan su bitilkar ayatul bahira da wannan ayoyi marin jaya wa kaifa to kaifa din mansu ala tasbihi bil hali wal mana uzur ya muhammad tasrifa nal ayati ala ayi kaifiya ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam da duk mai ji ma ka dubi ku dubi irin yadda muke jujjuya ayoyi akan kowane tsari bayan da Allah subhanahu wataala bai kawo ayoyi ba ba don komai ba don a bada gaskiya amma ina su muhim yasifut sannan su duk al'adilalat masu shirarwa alawa dati ya ce za su kaɗaita mu amma tare da haka koyaushe ƙara juya baya suke yore nuna anha suna juya baya daga gare ta falayo mai nuna ba sa ba da gaskiya imanin baya zuwa daga gare su قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لهم شيني رسول أرأيتكم إنا سوق فدام in atakum azaballah yanzu idan azaba ta Allah ta zo muku bagatatan ba zato ba tsammani au jaharatan koko a fili da ta nuna alama lailan auna haram dare ko da rana wato lafun da nashur ne murattabi fa hada tafsiru limn abbas cewa ko dai azaba ta zo da daddare sannan kenan ba a ba zato ba tsammani koko da rana wanda za a iya ganin alamomin ta tafsirin da aka rawaito ne daga Abdullahi Abbas ana wakila wasu ka ce albaktatu wanda yake baktatu allazi ya ce shine wanda yake zuwa min gaida sarki alamati ba tare da wata alama ta gabata ba wal jaru wanda yake a bayyana ko allazi ya ti ma sarki alamati wanda yake zuwa azaba da take zuwa tare da gabata alama kana kullum billahi abin nahari daidai da daddare ne aka yi ko da rana in dai ya zo ba wata alama to ko da da rana ne sunansa bagatatu in ya zo kuma da alama ko da da daddare ne wannan sai a kiransa jaharatan a fili hali hulaku yanzu idan azaba ta zo akwai wanda za a halakar illa alqawmuz zalimun in ba mutanen da suke azzalimai ba alkafiruna wanda suke kafirai ai ma yulaku illahu ai ba wanda ake halakarwa sai su su ne waɗanda ake halakarwa وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما نرسل المرسلين ubangiji subhanahu wata'ala yace ba ma aiko manzanni manzannin da muke aikowa muna aiko su ne ilan bashirin dan su yi albishir man amana wanda ya bada gaskiya bil jannati da cewa aljanna na jiransa makomarsa aljanna wa munzirina masu gargadin kuma man kafara wanda ɗaya butulce ya ki bada gaskiya bin nari da wuta suna gargadinsa da cewa wuta ce take jiransa fama na mana bihim wanda duk ya imani da manzannin nan wa aslaha ya tsaya ya gyara aiki fala haufun waslaha amalahu ya gyara aikinsa fala haufun alaihi ba tsoro gare su wala hum yahzanun su ko za su ga halin damuwa ba a lahira ba bakin ciki gare su ba kuma za su ba tsoro gare su ba za su yi bakin ciki ba fi lahirati a lahira bil azabi wato ba za su tsoron azaba ba ba za su yi bakin ciki ba dan cewa lada ya tsere musu za a ba su ladan su cikakke والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا بآياتنا أما وإنن دسك قرية هذا آيوين الله سبحانه وتعالى يمسهم العذاب su kan ba makawa azaba za ta shafe su bima kanu yafsukun da sababin kangarewarsu wato suka fita daga bin Allah kulla wato wal fisqu al furuju an da'ati abinda ake kira kangara barin bin Allah daidai barin bin Allah kullan gaba daya kamar na kafirai aw ba'ar ko na mummune a wa'in ba'ari ba'ari ya zama wanda ya yarda ya bi Allah a wani abin amma a wani abin bai yarda ya bi Allah ba to shi ba ne wannan sai a ce kangararre ne ya zama kangararre wanda ba kangararre ba sai wanda yake ya bi Allah a komai wanda yake ba Allah ko bai to wannan shi ba kangararre bane fal kafiru fasiqun wanda yake kafiri fasiki ne li hurujihi an da'atillah saboda ya fita daga ban Allah bil kulliyati gaba daya haka nan ma mummuni mai saba Allah shi ma fasiki ne saboda ya fita daga ban Allah a wani bangarori na abin da yake sai wanda yake ba fasiki ba sai wanda yake ya bi Allah tabaraka wa ta'ala a komi to wannan shine ya kawo sunan fisku kangara daga gare shi قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحي إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل تنيد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول لكم إني خزائن الله bana faɗa muku cewa taskokin Allah a wajena suke haza murattab wannan magana ce wadda take an dora ta an jeranta ta ala qaulihi bisa fadin ubangiji subhanahu wata'ala a baya da yace wa manu sulur mursalina ba ma aiko manzanni illa mubashirina wa munzirina sai ko alhali suna masu albishir suna masu gargadi ka annahu qala kama ubangi subhanahu wata'ala ya faɗa anan laysa 'ala rasuli illa al-bisharatu ba abin da ya hukan manzo sai koyi albishir ga wanda ya bada gaskiya da abin da yazo da shi cewa aljanna na jiran sa wani zaratu da gargadi ga wanda yake bada gaskiya da shi cewa wuta na jiran sa azaba na jiran sa ijabatuhum amma saluhu an ba aikin manzo bane yace duk abin da kafirai suka tambaya sai ya amsa musu ko duk abin da suka nema sai ya zo musu da shi ko ɗaya wannan ba aikin manzo ba ne ko a aikata abin da suka nema daga gare shi wala fi'ilu maɗofi ne kan sunan laisa ɗin ijabatu ijabatu wala fi'ilu shi ne wazifati da aka gabatar shi ne labarin laisa ko aikata abin da suka nema daga gare shi me yasa saboda saukin Allah ba a hannunsa suke ba ba a hannunsa suke ba balle a ce ya duk abin da aka nema zai iya zuwa da shi wannan bai kore cewa a cikin bayan Allah akwai wanda Allah yake ba su damar su tasarrufi a cikin taskokin nasa ba yanda hadisi ingatacce wanda Buhari ya ruwaito daga Abi Hurairah hadisi gusi yake nuna wala in sa'alani la'u'udiyannahu wala in ista'aza bi la'u'izannahu wallahi in ya tambaye ni ji ubangiji wallahi zan bashi ko yanda hadisin yazo inna min ibadillahi man law aqsaba ala allahi la abarra a cikin bayin Allah akwai wanda da zai ce wallahi Allah ga yanda zaka to Allah zai haka saboda ba zai ba zai bar shekari ba yana da matsayin da yake ya kai haka amma dai a gaba daya ba wanda za a ce taskokin Allah na hannunsa zai iya juyawa gaba ɗayan da yake so a taskokin Allah na ga Allah tabaraka wa ta'ala akan ɗaukaka wani dai a bashi dama ya abin da yake so ko abin da yake bukata a cikin taskar Allah amma dai taskar Allah ta Allah ce ba ta wani ba da ya ce hazainullah ai la'adda e anna muqaddaratil lahi min arzakin wa gairiha mufawwaratun ilayya ai ba na da'awa cewa abin da Allah ke kaddarawa na daga arziki da waninta an bani an ba da ita gare ni a hannuna hatta ɗalubu minni ƙalbal jibali zahaba har ku ce za ku nema daga gare ni wa in juya duwar wasu su koma zinari wa gaira zalika ko ku nemi wani wannan wala a alamul allati min har wadda daga gare ta ne yake azurtawa wala a alamul gaib ban san abin da yake ya buya ba ai ma ga ba anni ai abin da yake ya buya gare ni min af'alillahi daga ayyukan Allah hatta tasaluni an waqti sati aw waqti nuzulil azab balle ku ce wai za ku tambaye ni daga lokacin da za a yi sa'a alkiyama ko lokacin da Allah zai saukar muku da azaba wannan bai kore cewa manzo sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya sai da Allah ya sanar da shi da abin da yake gaibi tun da ya faɗa wa Allah maka ba lam takun ta'lam aya ta qur'ani ta tabbatar da cewa Allah yakan tsinka da annabawansa da manzanninsa akan gaibi alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man irtara min rasul haka nan kuma a wani wajen Allah yana faɗa wa ma kana Allahu li yudliakum ala al-ghaibi walakin Allah yastabi min rusulihi man yasha walakin Allah yastabi min rusulihi man yasha wala aqulu lakum ba zan ce da ku ba inni malakun ni malaika ne min malaikati daga malaiku aya ta tukallifuni bi sifatil malaikati balle ku ce za ku dora min sufofin malaiku kasu udilan samai kama hawa sama ko cewa in bar tafiya a kasuwanni mala'iku su ne ba ruwansu da tafiya a kasuwanni in ba wanda aka turo su su aiki a kasuwar ba ko rashin ci da sha mutum kowa yana bukatar ci yana bukatar sha mala'ika shine ba ruwansa da ci ba ruwansa da sha wannan ayar ta sauka ne ya suka ce da manzo sallallahu alaihi wasallama in kai manzo ne ka nema daga wajen ubangijin da ya aiko ka yalwata mana ya wadata talaucin mu aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam ko fa ahbara manzo Allah ya bada labari cewa wannan na ga ikon Allah tabaraka wa ta'ala ba a hannunsa ba da yake ce ne ba na ce ban faɗa muku cewa taskokin Allah a hannu na suke ba kuma suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ba mu labari da duk abin da zai zama gyaruwa gare mu da duk abin da zai iya zama wa cutuwa gare mu nan gaba har ya zama mun shirya saboda haka wato wato ya zama mu ta kokarin tabbatar da abin da gyara mu ije duk abin da yake mai cutarwa to manzala ya ba su amsa da cewa ainihin ban san gaibi ba fa uhu bi rakum ballatna ba ku labari bima turidu da abin da kuke nufi kafirai da suka face da manzo me yasa wannan manzon yake cin abinci yake tafiya a kasuwanni yake auren mata sai ya ce da su ni ban ce muku ni mala'ika ne ba mala'ika shine baya bukatar cin abinci bai bukatar tafiya a kasuwa bai bukatar yi aure mala'iku duk ba ruwansu da wannan ina tabi'u ba abin da nake bi illa ma yuha ilai sai ko abin da Allah ya yi aike da shi zuwa gare ni sai abin da Allah ya yi aike da shi zuwa gare ni a kul ce ne da su halin saula ami yanzu wanda yake makawo wal kafiru shine kafiri wal basir da mai gani waye mai gani shine mummuni sa iya zamowa daya ina ba za su taba zamowa daya ba da kafiri da mummuni ai bayan da za a yi su daidaita a mai dawa qur'ani an faɗi wannan la sulma lami wal basir wala zulma wala nuwa to afa man kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun sai ana faɗar haka a guri daban-daban afala ta tafakkaru yanzu ba kwaye tunani ba fi zalika a cikin wannan magana fito nuna in ya so ku ba da gaskiya وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأنذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كغرغدي به أول كبار tsoro به da Qur'ani ai bil Qur'ani da Qur'ani ka bada tsoro ga allazina wa'annan ya hafu da sai jin tsoron an yi husharu cewa za a tashe su ila rabbi zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ka ba su gargaɗe da wannan wal ma'ana abinda ake nufi anna in zaraka gargaɗin da zaka ya rasulullah la yanfa'u illa al-mu'min al-asiy al-ha'ifa baya amfanarwa sai ga wanda yake mummuni amma mai saba wa Allah amma kuma yana tsoron Allah amma kafiri mai taurin kai fihi al-inzaru gargadin baya amfanarwa a cikinsa amma kuma wannan bai kore cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin umarta ne ba da ya gargadi dukkan wanda ya saba wa tsarin addini daidai gargadin ya ba da fa'ida ko bai bayar ba amma nan da aka cewa zirgin lazina ya hafuna ana bayani ne ga wanda gargadin yake da rana a cikinsu wanda gargadin yake da rana a cikinsu amma don mutane sun ƙi sauraron gargadin ko sun ƙibe ba cewa aka yi a ƙyale su a zira musu ido ba a wajibi ne a gargade su a cigaba da gargadin nasu saboda ko ba komai an yanke hanzarinsu yanda wato shuwabla ɗan fudu yake faɗa falayam na ul'in zara adamu ƙabulihim فساقيهم المولى فإنك جاده فإنك إن بلغتهم راء أذرهم فمدخلهم مولاهم أنت فاتهم مديء لما قد قاله سيد الوراء به بلغوا أني أتته سهائه dan wa'anda ake gargade ba sa saurarawa ba sa karba gargadin da ake musu to wannan bai hana a ci gaba da gargadin nasu ba don ka gane kai mai gargaɗi kamar mai kwaɓa farau-farau ne mai dama farau-farau ne kai za ka dama farau-farau ga masu sha su ne wanda kake gargaɗin amma fa in Allah bai nufi su sha ba ba fa za su iya shan ba kai dai abinda ake bukata kai kokari ya zamo ka dama yanda za su iya shan domin in ka isan musu maganar Allah to shi kenan ba su da wani hanzari ba za su zo su ce ai an halakar da su kafin a sauka musu da aya ba wala wannan halakar an biya zamin kabli da kalu rabbana lola an zalta ilaina rasulan fa nattabi ayati kabli kabli an zilla wa ta'khadhi Allah shine mai shigar da su kai aikin kan ka bure mai gargade kamar bude kofa yake amma sai wanda Allah ya shigar da shi shine zai shiga ta wannan kofar da shi mai gargadin ya bude ka gargaɗo wannan da suke jin tsoron ka a tashi su zuwa ga ubangiji laysa lahum min dunihi wali alhali ba su da wani majibincin lamari ba Allah ba aye gairahu wani Allah ba su da wani majibincin lamari yansu da zai taimaka musu wala shafi'u ba su da wani mai ceto da zai ceto gare su yashfa'u lahum da zai musu ceto wajibulatu nafi halu ليس له من دونه ولي ولا شفيع حالي في محل النصب take من رمير يهشرو daga lamirin yuhsharu na ibn fa'ilin can wahiya mahallul hawfi ita ce mahallin tsoron tsoron da suke shine kada a tashi su zuwa ga ubangiji alhali ba su da wani mai jibincin lamari ko mai ceto gare su wal muradu bihim abinda ake nufi da wannan almu'minuna al-asuna mummunai wanda suke masu saban Allah su ne muhimman wanda aka fi fuskanta da gargaɗi saboda su ne ake kyakkyawan zaton cewa za su dawo la'allahu ya taɓo ko dai su sa su tsoron Allah Allah bi kila'im amma hunfi su bar abin da suke cikinsa na daga saba wa Allah da ayyuka na kangara wa amalin da'ati su dawo si ayyuka ayyuka nabi su dawo si ayyuka a cikin ayyuka wanda suke nabi da tunan nan da da yawa daga malamai sun ce hubul asatul mu'minuna na saba ala na suke mummune da nan maganar tunafi su ne ake zaton ga kasa zai musu amfani wa man la ya'taqidu al-hashra amma duk wanda bai yadda da cewa za a tashin alkiyama ba wala ya hafu baya tsoron tashin alkiyama la wata ne izali ai wannan ba dalilin da za a sama a tsaya zai sama a tsaya gargadin su kala fi gatar amani mai tafsirin gatar amani ne ya faɗi wannan wa kala fi lubabu tawi mai hazin ya faɗa a tafsirin sa lubabu tawi bela wasu kace almuradu bihim jami'ul halqi wanda aka ce allazina yahafuna yusharu ila rabbihim ana nufa kidan halitta fa yahudu fi kullu mu'minin mu'tarifin bil hashr ya zama kenan dukkan wanda yake mumini wanda ya yarda da cewa za a tashin alkiyama ya shiga cikin wannan wanda aka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya gargade su wa kullu wa kullu kafir ya duk wani kafir imamin kirin lahu da yake musun tashin alkiyama ya annahu domin lamarin da sha'anin laysa ahad ba da za a samu wani illa huwa ya haful hashira sai ko yana jin tsoron tashin alkiyama sawa'un ita kada ko abu auka da shi kufi daidai ya yarda da cewa tashin alƙiyamun zai zo koko yana kokonto yana da awatan nabi sallallahu alaihi wasallama wa inzarahu domin gargadin annabi sallallahu alaihi wasallam da kiran da ya ga halitta a batul jamil halki ta ga baki ɗayan halitta inta magana hazin ta ƙare ta ƙare anan wa qala bayrawi bayrawi amma shi cewa humul mu'minuna al-mufriduna fil amali wanda ake nufi da wannan ayar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargade su sune mu'minan da suke sakaci a wajen aiki aw kullu muzawwizin lil hashr ko duk wanda yake ganin akwai yiwuwar a tashin alkiyama mu'mina kana aw kafir daidai wanda yake mu'mini ne ko wanda ba mu'mini ba mukirran bihi aw mutarran bihi daidai ya yarda da shi ɗari bisa ɗari ko ko yana kai kawa ciki bainal inzara wanda suke haka yanzu gargadi yanzu ofim yana magani a cikinsu nunar fari gina banda wanda suke zaman banza aljazumi da tsayanci wanda suke ganin a ce ma wai za a yi tashin alkiyama abu ne wanda ban zai yi ba a to wannan ba su aka ce a gargada ba laysa lam min dunihi waliyu alhali ba su da wani majamincin labari in ba Allah ba wala shi bai ko wanda yake mai ceto lalame ta kun Allah ko dai su sa tsoron Allah bai kilayi amma hubbi da ciruwarsu daga abin da suke ciki ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء شيء وما من حسابك وما من حسابك ب- من عليهم من شيء فتتأودهم فتكون من الظالمين to a wala tabrudil ladina ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakka ce zaka koru wa'annan yad'una rabbahum da suke bauta wa ubangiji suke kiran Allah bil gadati wal ashi safa da yamma yuriduna bi ibadati wajhu suna neman yardar Allah da ibadar da suke masa la shay'a min aghrarid dunya ba wani abu daga bukatun duniya ko kuma min ararid duniya daga kayayyakin duniya wa humul fuqara suna wanda suke almajirai a cikin musulmi wa kana mushriku da da'anu fi mushrikai sun yi suka a gaba da zaman wannan talakawan a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam wa dalabu suka nema daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ya duru dahu wai ya koru wa'annan liyu jalisu dan su zauna da shi dan su gaggan kafiran nan su samu damar su zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suna gani ashe su zauna da wannan talakawan ai reni ne yaushe za a zauna da talakawa irin wannan ne maza Allah yana so su ringa zama sai ya kori wannan talakawa ko kuma ya kayyade musu wakacin da za su zo kar su zo su wakacin zuwan wannan manyan su a fahimtar su a wadalabu an yi rudura suka dai ba da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore su lu jalisu dan su ringa zama inda yake wa da nabi sallallahu alaihi wasallam zalika maza Allah ya nufin to ko a koruwa yana a faɗa musu ba koyaushe za ku zo ba ku ringa zuwa da sassautawa zala yi nufin haka wato jama'a me yasa don sa raifin islami a cikin musuluncin wannan gangan kafiran wato da suke talakawan ai ka ammarin yasirin wa bilalin wa suhaibin kama ammarin yasir da bilalu da suhaibin wato na su ne wato mushrikai sun yi suka a cikinsu ha za a sharatu wannan nuni ne lisa babi da zule ha ga dalilin saukar wannan aya hasilin wannan dalilin saukar tasa kamar yadda hazin ya faɗa a tafsirin salibabu tawil cewa a ƙara ubnu harisin at-tamimi wanda yake daga banu tamimin ya zo at-tamimiyi an ko at-tamimiyu ma at-tamimi wanda yake daga banu tamim da kowane tunin hijirin alfazari wanda yake daga bani fazarata da abbasu bin mirdasin su wayannan mutum ukun da suka zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallam suna cikin kafiran da ake kokarin shawo kansu dan su musulunta ko ko wanda ba su dade da musulunta ba ake kanja kokarin a ga an shawo kansu dan su dore a musulunci suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana mai zaune tare da wasu mutane daga raunanan mummune kama amarin da yasirin da suhaibu da bilalu yayin da gaggan kamar nan suka ga wa'annan talakawa na musulmi daura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka wulakanta su haka ruhun suka wulakanta su suka ce ya rasulullahi me zai hana ka zauna a farko farkon masallacin in ya so ka ce wa'annan su nesa da mu ka nisanta wa'annan daga gare mu a da kuma wara'ihata jibabin da warin dukunansu a su wa'annan sahabbai sukan sa jubbobi jubbobi min sufin wanda aka yi da gashin tumakai ko a wato ko raguna sai zama jubban nan tana wani wari saboda koyaushe ita ke nan shi yasa koyaushe ake sawa ya tafi gari ha don ba wata ita ya ka tufafi kenan to da za ka yi haka da jalasta naka da mun haɗa zama da kai da sai mun ringa zama tare da kai mun ringa karɓa da gare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba inda za a yi koro wanda suke mummuna suka ce to in haka ne kace ba za ka iya kore su ba to muna so ka sanya wani mazauni tsakanin mu da kai da larabawa za su gane fifikon mu a ce banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware mana wakaci wanda iyaka namu ne ba wanda sai ya zo gare shi a wannan wakacin in ma wani ya zo to dole sai ya saurara mun gama duk abin da muke hakika bakin larabawa yan aiken larabawa suka zo gare ka muna jin kunya a ce su gan mu tare da wayannan a wannan bayan wayannan bayan shi yasa abin da muke bukata in ji manyan kafiran nan duk sanda za mu zo wajenka to ka kore su ka ta'adda su kan su ce za su haɗa zama da mu ba ba sa'o'inmu ba ne ba mai zami da talakawa irinsu amma in mun gama in ya so in mun gama abin da ya kawo mu wajenka to ka iya cewa su dawo ku ci gaba da zaman naku in ka ga dama sai mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce i zan yi suka ce ka rubuta masa ka rubuta mana takarda wadda a ciki zaka zaka faɗa abinda muka yi roƙe ka da cewa kai mana alkawarin cewa lalle zaka cika aka kawo manzon Allah takardar sai manzon Allah ya kiran sayyidina Ali dan ya rubuta takardar nan take ne sai ga malaika jibril ya sauko da fadin sa wala tarul ladzina yaduna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kakkace zaka kori wa'annan da suke bautawa Allah safiya da maraice suna neman yarda Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefar da takaddar nan sannan ya kiran sahabbai yana cewa salamun alaikum ku taba rabbukum ala nafsin rahmata annahu man amila minkum su'an bidaratin su mata bi da yawa sala fa innahu ghafurur rahim mun ka zamo muna zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana nufin ya tashi sai ya tashi ya bamu sai aya ta zo ta sauka Allah ya saukar da ayat da take cewa sun rafsa kamar Allah zai da kudin rabbar bil gadat wal ashi yuridu na wata ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka tsaya ka jure ka jurar da ranka akan zama tare da wayannan wanda suke roƙon ubangiji suke bauta masa safiya da maraice ba abin da suke nema sai samun yardarsa sai mai ruwaito a sun yace ya kasance na zama tare da mu bayan nan mu ma mu je kusa da shi rukabuna hagoyin mu ta kusa tana taba gwiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kai wakacin da yake nufin ya tashi a cikin sai mu tashi mu bar shi har sai ya tashi wannan bayani ya ƙare wannan bayani ya ƙare wasbir la'alamin ta kurko dai sa ji tsoron Allah wala turin lazina yaduna rabon kanka ce zaka ruwa yan nan da suke bautawa Allah bil gadati wal ashi safiya da maraice yuridu wata suna neman yardar Allah da bautar da suke masa la sha'an min aghrarid dunya ba wani abu suke nema ba daga bukatun duniya wa humul fuqara sune almajiran musulmi wa kana mushrikuna da'anu fi kafiran makka su yi suka a cikin wayannan ashabu sufatin wadalabu an yadurrahum suka nema daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya kore su liyu jalisu in yaso su sa ko dawo zama da shi wala nabi sallallahu alaihi wasallam zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufin haka da ma'an fi islami dan yana sa ran a cikin wayannan za su musulunta ma alaika min hisabihim min shay ya rasulullah duk wani abu da suka yi na laifi su fa za su dauka ba wani abu da za a ɗora ma ko za a ɗora kayanka daga munanan ayyukansu in ka da baɗinun gaira mare idan dai baɗinunsu ya zama ba a yadda da shi ba idan a ɓoyensu ɓoyayyensu ya zama ba wanda aka yadda da shi ba ne wato ya zama suna hali irin na munafukai suna hali irin na munafukai wa ba min ma alika bin sabi min shi wa ba min sabi ka alaihi min shi kai ma kuma duk abin da kai ba za a ce ya shafe su ba idan da a ce za ka yi aiki wanda ba daidai ba ne a wajen Allah to yin wannan aikin naka bai shafe su ba bai shafi wa'annan ba fatar ruram shi yasa me zai sa a ce ka kore su jawabin nafi jawabin nafaye ne fata ko na min zalim wanda in haka kore su ka ko ba daga macuta ka ko ba daga azzalimai in fa'alta zalika in har ka aikata haka
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين waka zalika ubangiji ya ce kamar yadda muka jarrabe mutanen makka da musulmin nan wanda ake ganin su ba koman komai ba ne fatan na ba'arau haka nan muka jarrabe sashensu bi ba'arin da sashi ai sharifa bilwari Allah ya kan jarrabu maɗaukaki da wanda yake koma baya ƙasƙantacce walganiya bil faƙiri Allah subhanahu wata'ala ya kan jarrabu mawadaci da wanda yake talaka fituk bi an qaddamnahu bis sab'i ila al imani ya zama so dewa sai a ga wanda ba koman komai bane yake fara musulunta a shine yake fara musulunta ko wanda yake a wato talaka shi ke fara musulunta kafin wanda ake ganin mai kuɗi ne a ce ya musulunta me yasa ake haka liya ƙunu don manyan su ringa cewa wal'aganiya'u da masu kuɗin su ringa cewa munkirina suna masu musun tashin alƙiyama oho ula iban nan lawa alayhim mai mainina yanzu wa'annan talakawan su ne za a ce wai Allah ya musu baiwa ga mu mu da muka isa ba a yi mana ba wato kafiran nan su dinga faɗa haka bil hidayati wai Allah yayi wa waɗannan musulmin baiwa da shari'a law kana ma ai law kana ma mu alai hudan ai da a ce abin da suke kansa shari'a ne ma sabaquna ilai da ba su riga su zuwa ba wa qala allazina kafaru allazina abnu law kana hayran ma sabaquna ilai a Ala ta'ala, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce, "Alaysa Allahu bi'alama bishakirin?" Ashe Allah za a ce bai san waɗanda suke gode wa ni'imominsa ba? La, Allah ya san masu gode wa ni'imominsa, kamar yadda yake ya san masu banna a cikin mu'ujozin da yake saukarwa. To, wato ko wanda Allah suke gode wa shiriyar da ya musu. Allah ya san masu gode wa shiriyar da ya musu. ko masu gode wa ni'imominsa gaba ɗaya faya hadiyahu ya shirya da su bala haka abin yake وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلها فإنه غفور رحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم duk sanda waɗanda yake sun yi imani da ayoyin suka zo gare ka faƙullahun ka ce da su salamun alaikum amince ya taɓata gare su ai uskurrahum hadhihi al-ayata ai ka faɗa musu wannan aya ila qawliha idza fadan sa gafurur rahim fi waqti majihim ilayka waqtin da suka zo gare ka wa hadha salamu wannan salamu din sallamar ya tabbata annahu salamu tayya ta yi sallama ce irin ta gaisuwa bihi aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wa ya fare musu sallama wakacin da suka zo wajensa wanda wannan keɓanta ce tasu in ba haka ba ai asali wanda ya zo shi ke wa wanda yake waje sallama shine in ba don haka ba tsarin sallama ta zamo daga wanda ya zo in an tafi bisa wannan jumla sai ta zama jumla ce insha'iya wato ta zo ne don nema ta yi ya zama ana faɗa musu ne cewa Allah ya kubutar da su don girmamawa gare su Allah ya musu sallama don girmamawa aka umarci manzan Allah sallallahu alaihi sallama da ya isar da wannan sallamar da Allah ya gare su ya isar da ita gare su musu wannan to salamu alaikum din sai ta zama jumla ce habariya lafza wa ma'ana alafa zai da ma'ana to salamu din mubtada ne alaikum habaruhu wa sawaga al-ibtida bin nakirati kaunuhu du'a'an zabowar maganar addu'a shi ya bada damar aka yi mubtada da nikira idan nikira ta zo addu'a to a yi mubtada da ita kamar salamun ala ali yasin ko salamun alaikum bima sabartum ko wailul lil mudaffifina wailun din mubtada ne nikira gashi nikira amma abin da yasa aka yi mubtada da nikira saboda ya kunshi addu'a wato yin addu'a mummuna akan su masu tauye mudinaba ka ce musu aminci ya tabbata gare ku kataba rabbukum ala nafsi rahma wani subhanahu wata'ala ya rubuta rahama ga kansa ai alzama nafsahu tafarrulan minhu wa ihsan ai ya rubuta wa kansa rahama dan baiwa daga gare shi da kyautatawa a annahu lamarin da sha'anin ai sha'ana sha'anin wa fi qira'atin bil fati wato ya wata shi qira'a mufassiru innahu innahu man amila amma ta qira'a annahu man amila badalu minar rahama ya zama kenan badali ne daga rahamata din annahu lamarin da sha'anin man amila minkum su'a duk wanda ya aikata aiki mara kyau a cikin ku bi jahalatin bisa rashin sani minhu daga gare shi dan dan adam duk mai saba wa Allah bai san Allah ba shi yasa ya saba ba wanda ya san Allah ba zai taba yadda ya saba wa Allah ba shi yasa in ka ce duk mai saba wa Allah jahili ne eh gaskiya ne har su ta kaba in wakacin da ya aikata sun mataba sannan ya dawo ga bin daidai raja'a ya dawo min ba'dihi ba'da amalihi anhu bayan yayi aiki ya dawo daga aikin nasa da yake ba daidai ba wa aslaha amalahu ya gyara aikinsa sa فإنه أي الله أي الله أي الله وبي سبحانه وتعالى غفور له مي غفر عليه غريش رحيم مي جن قيبه دشي وفي قراءة بالفتح وتقراء فأنه فأنه غفور رحيم أي فالمغفرة له zai gaba da gafara shi dai a irin nan ya halatta a ce inna ko a ce anna saboda ya zo ne wato wato jawabin sharadi ya zo ne du'a mai sharafi wasan filipti da wafi bad isla wa haisu inna liyaminin mukbila au hukiyar bilkawai au halar mahal halin ka zurtu wa in ne zo a man wasu sarun ba da labi kulle kafin fili kalam ina hu da zutuka yadda dan malik ya faɗa sannan bayan ya faɗi wannan baitoci ya ce بعد إذا فجاءة أو قسمي لا لام بعده بوجهين نمي أو أو تلو فالجزاء وذا يدري wannan shine a tilwa fal jaza din tayo a ce inna dangane da larabci ko kuma a ce anna ko kama masala na suratu nu'an nasiratul jinn wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama to dangane da larabci a iya cewa fa inna lahu nara jahannama a kuma iya cewa fa anna lahu nara jahannama a ubangiji mai yawan gafara ne mai yawan jin kai wa kazalika
وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين irin yadda muke wannan bayani haka ma a koyaushe nufassilu layat muke rarrabe ayoyi kama bayyana ma zukira irin yadda muka bayyana wannan haka ma muke rarrabe ayoyi muke bayanin ayoyi alqur'an na qur'ani li yazhara alhaq dan gaskiya ta bayyana a fili fayu malabi ai aiki da shi ai ai ai aiki da shi ita dai ayan nan da aka karanta wa idza ja'aka allazina malami suka ce aya ce muhimmiya saboda yadda take nuna wa dan adam take da nuna wa musulmi cewa in ya aikata abu wanda yake mummuna ya dawo ga Allah to Allah zai gafarta masa shi yasa ɗaya daga cikin gangan waliyai da aka yi shau abul hasan shazali radiyallahu anhu ya bude hizbul marri ɗinsa da wannan aya wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina hizbun da yace ya karba ne daga halarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hizbun da yake yana cikin wuridai wanda ba lazimai ba na ɗariƙar tijjaniya yana cikin wuridan da suke ba lazimai ba a ɗariƙar tijjaniya shi hizbul barri shi shi wa abinasar shazali yana da hizbul barri yana kuma da hizbul bahari bayan nan yana da wasu hizban daban-daban wanda sun fi hamsin daban-daban akwai su hizbul lurfi akwai su hizbul akwai daban-daban dai ga sunan hizbun nasari akwai hizbun nasari ko din nasa da shi shuwa bin hasan shazali to waka zalika ina muka bayyana wannan haka muke rarrabe ayoyi a wato qur'ani dan gaskiya ta fito fili in ya so ai aiki da gaskiya wali tasabina sabilal mujrim dab ka gano ta farkin wanda suke azzalimai a wani tasabina tasabila don ka iya gano sabilan mujrimin ta farkin masu laifi masu laifi a gujeta nan akwai kira'o'i har guda uku kira'a ta farko ita ce wato wadda mafassiru ya fassara a kanta ita ce wali tastabina sabilul mujrimina da ta a tasabil sabilu ko da rafa dan hanyar mabannata masu laifi ta fito fili Allah yana bayanin ayoyi ne dan a gane hanyar mabannata a guje ta kira'a ta farko kenan wata kira'a kuma wali yastabina sabilul mujrimina wanda kusan dai duk ma'ana ɗaya ne da ta farkon dan hanyar mabannata ta fito fili illa iyaka shi a wannan an mai da sabilu muzakkari wanda sabilu yakan zo muzakkari yakan zo mu'annasi ko da yake galibi ya fi zuwa muzakkari din ko wa in yarau sabil nan gaba za a faɗa wa in yarau sabil gai la yatahizuhu sabila ko to a suratul arafi ne za a faɗi haka to akwai kira'a ta uku wadda ita ita ce kira'a wali tastabina sabilal mujrimina shine fi umra bil fawqaniya a wata kira'ar da ta mi ya'ya biyu a sama wa nasbi sabila da nasabtar sabila hidabul nabi sallallahu alaihi wasallam magana ce ake ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan magana ce da dukkan wanda yake tafiya a kadamin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa duk wani mai laifi in ka koma ga ƙur'ani za ka gano shi in ka koma ga ƙur'ani za ka gano duk wani mai laifi a kulin ni
نريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيني da kafiran maka inni hakika ni nuhetu an hana ni haza wannan amru min Allah nabi ubanni ne daga wajen Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam an yuhadibal kuffara yayi magana da kafirai allazina dami'u fi duhuli rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidinin wanda suke sa ran wai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bar abin da yake kansa ya dawo ya ba addinin su a wa rudda alaihim bizalika magana ce Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya raddi ga kafiran nan da wannan ce ne da su hakika ni an hana ni daga in bauta wa wayannan da kuke bautawa ba Allah ba wal la attabi'u ahwa ce ne da su ni bayan da zan yi bayan da za a yi in bi san zuciyarku fi ibadatiha a cikin bautawa gumakan nan kuma da kuke bauta mata kuna bauta mata ne don zarar san zuciya amma ba ku da wani dalili akan cewa ita dinnan ta cancanci a bauta mata zarar san zuciya ne kad ralatu idan idan hannabi san zuciya ai na bace wa ma ana min al mutadi idan ta ba idan na bi san zuciya zai zama ba na cikin shiriyu wannan ayar an faɗa ban zo ya faɗa amma babban wanda ake nufi shine ma sauran al'umma ɗan musulmi ya kiyaye bin san zuci wanda duk ya bi san zuciya ai ya gama bacewa yaushe wanda Allah ya dora shi akan shari'a zai dawo kuma ya jefa kansa a bata ai ya rike girmama wanda aka yi masa ta dora shi akan shari'a ulin ne
على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل شيني رسول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم inni haƙiƙa ni ana bayyana min rabi ina bisa cikakken bayani daga wajen ubangiji Allah ya min bayanin duk abin da nake kai wa karkar zamtu mi alhali gashi ku kun karanta da ubangiji bai rabbi kun karanta da ubangiji har su ashrakatu inda kuke tare da wani da shi ma inni ma tastajilu nabi a koyaushe ba ku da maganar da za a ji ta fito daga bakunan ku sai ko ku ce yawan azabar da ake faɗa gaskiya ce ta zo mana to ni azabar da kuke nema a gaggauta kawo muku ita ba a hannuna take ba ba a hannuna take ba a hannun Allah ne inil hukumu illa fi zalika gari hukunci a cikin kawo azaba da wannan sa bai zama ba illa lillah sai ko ga Allah Allah ne mai kawo azaba sanda ya nufi kawo azaba ya kusur haɓɓa Allah yana bayyana bayani wanda yake gaskiya owar fasili ubangiji shi ne mafificin masu hukunci duk wani hukunci in ba na Allah ba hukunci ne koma baya hukunci wanda yake cikakke hukuncin Allah ta baraka wa ta'ala alhakimina masu hukunci shi kira'ar mufassiru ya ƙari lahaƙa ya ƙaure da rani Allah yana hukunci hukunci wanda yake na gaskiya ba ya ƙusu ba to shi ne kuma shi masu ya nuni da cewa fi ƙiratin ya ƙusu ai ya ƙulu Allah yana faɗar magana da take gaskiya wa yarul hakimi قل تنيد سوء قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين قل تنيد سوء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن عندي ما تستعجلون به ai da a ce azaban nan da kuke cewa a yi a kawo ta man a wajena take da a ce a wajena take la ƙuriya lamur bai ni wa bai naku ai kuna cewa a kawo ta damin kawo ta din zai ba zan saurara muku ba a bi an ko ajjala hulaku in gaggauta ko bi an in gaggauta kawo azabar gare ku wa astariha in ya so in huta na kullum sai ku ringa damuna a kawo azaban ma a kawo azaban ba mu tati rabi ba ta idra an yanda kafiran farko suke faɗa wa mutanen sati rabi ba ta idra an gudan da min as-sadiqin in dai gaskiya ne abin da kake faɗa to ka zo da azabar man ka zo da azabar to inda azabar a hannuna take da tuni na zo muku da ita in ya so in huta walakin nahu inda Allah sai dai azaban nan a wajen Allah tabaraka wa ta'ala take wallahu alamu ubangiji shine masani bil zalimin da wanda suke azzalimai da shi ubangiji shine masani da abin da yake da wanda suke azzalimai in kulta in kace muku tara hazil ayati abinda wannan aya za ta hukunta annahu law kana al-amru mufawwara lahu cewa lamarin da sha'anin da ce lamarin an fawwara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ta'zibim a cikin musu azaba da ya gaggauta da da yaukin ya so ya huta amma hukunta abin da yazo kuwa malakil jibal daga cewa ai akwai sanda kafiran nan suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda bai dace ba kamar sanda ya je da'ifa yana kiran su zuwa ga Allah a suka ki yadda suka ki amsa masa a ƙarshe ma suka hado su suka hado manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wawayen su suka ringa jifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har kafafunsa suka yi jini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani hali ya je yana addu'a اللهم أنت ربي وأنت رب المستعرفين إلى من تكلني إلى عدو يتزامني أو إلى صديق ملكت وأمري أو إلى قريب صديق ملكت وأمري إن لم تكن إن لم يكن بك غرب علي فلا أبالي إيه وأن الدعاء سي الله يأكو ملائكة دوازو لما زال صلى الله عليه وسلم شوى إن كان أسو أدقى دوازن أكفد gaba ɗaya manzala sallallahu alaihi wasallam ce a'a a kyale su tayo a sami wanda zai imani daga cikin su ko daga cikin zuriyar su daga baya yadda sai Yusuf da Fani yake faɗa laura aitan nabiyya min ba'd fi bidda'if salat bil hisb minhu al dima'u wa sami'ta takhayyura minhu fi wa sami'ta takhayyura fihi min Allah fa kana hatiyarahu al imqa'u kunta shahadta akramal halqi hilman وأبرد الهلك هلما وتمنيت أن يؤم فناء كان يلقى عنه الهجارة زيد إن الروح لنقل زيد فداء كشي أي داكا كما زال صلى الله عليه وسلم سندي دائفة mutanen ɗa'ifa suka zugo wawayen suka biyo shi suna ta jifa suna ta jifa har maƙyaƙya masa ta yi jini wanda a sannan sai da zaidu zaidu na harisa shi yake kare duwatsun daga mazala sun jefo sai maza shi ya sa kafarsa dutsen kafar ta same shi kaji kuma yadda ubangiji ya ba manzon Allah zabi cewa an kana so yanzu a gama da su a huta amma manzon Allah ya ce a kyale su a kyale su ai ba komai to wannan a da kaga wanda a cikin halitta gaba daya baya mai hakuri irinsa to shi yasa ka ba wannan kuma hadisin yana nuna cewa ashe an sa lamarin yi musu azaba a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ita wannan aya take nuna cewa ai da a ce lamarin yi musu azabar a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da tuni an yi an gama to sai a ga kenan akwai kama akwai ta'aruri to ujiba a menene ina ne aka kwanto min itani malakin jibali daga zuwa malakan zuwar wasu ya tashi ruhu yana neman shawarar manzon Allah a cikin cewa shi mala'ika ya rufe su ya rufe su da duwatsu biyu cewa manzon Allah yace bai yadda ba ka a rufe su yace ina sa ran a ce a cikin zuriyarsu an samu wanda zai ba da gaskiya da Allah ya zama kenan tsakanin wannan maganar da kuma yadda aya ta zo akwai korereniya sai a baka amsa abinda ya zo a cikin ayar cewa abinda ya zo a cikin ayar duba ne ga asalin mutuntaka mutum mutum shi mutum duk inda yake yakan yi ta'assuri da cutarwa ko amfani ka ce za ka cuci mutum kuma a ce wai cutar wadda kai masa ai ba zai damu ba a'a ba sai dai ba mutum ba haka nan kace zaka amfani mutum a ce bai san daraja amfanar wadda kai masa ba a'a sai dai ba mutum bane abin da yazo a hadisin nan kuwa rahama ce daga Allah tabaraka ta'ala da ubangiji ya sanya ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji kalfar rahimahum biha ya ji kansu da ita ubangiji tabaraka ta'ala ya ce dan rahamar da Allah ya sanya ne gare ka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kake tausasawa ga kafiran nan ya zama faraja al'amur lamarin ya koma dai ga Allah ko da anan din inda aka ce an turo mala'ikan nan zuwa wasu dan ya nema daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ya amince a rufe mutanen nan da a kirse su a rufe su ka tsaya ka lura da wannan Allah masani ne da azzalimai Allah ya san da azzalimai mata aqibu yaushe ne zai sauka musu da azaba wayin da shi ne rubi ko wayin da ne rubi ko wayin da fatu rubi ne ko wayin da fatu gari Allah Thank you.